الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح ثم يحاسبها على المناهي فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية ثم يحاسب نفسه على الغفلة فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعت أذناه ماذا أردت بهذا ولمن فعلتيه وعلى أي وجه فعلتيه ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان ديوان لمن فعلته وديوان كيف فعلته فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني سؤال عن المتابعة قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم فإذا سئل, فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين قال مقاتل يقول تعالى أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين يعني به النبيين عن تبليغ الرسالة وقال مجاهد يسأل وقال مجاهد يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل يعني هل بلغوا عنهم كما يسأل الرسل هل بلغوا عن الله والتحقيق أن الآية تتناول هذا وهذا فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهم فيسأل الرسل عن تبليغ رسالته ويسأل ال... ويس... فيسأل الرسل عن تبليغ رسالته ويسأل ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغت ما بلغتهم الرسل ثم يسأل الذين ثم يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجابوا ماذا أجابوا المرسلين كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام alaikum ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake tara mu a wannan safiya ta lahadi sha hudu ga watan jumada al'akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine tara ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin a lissafin milaniya yau za mu tashi a darasinmu na casa'in da ɗaya a karatun da muke a wani littafi mai albarka littafin igafatul lahafan fi masaidi shaitan na malam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a darasin da ya gabata mun fara fasali bayan malaye mana bayani akan muhasabatun nafs ta ɓangaren yaya za ta kasance kuma nau'i nau'i nau'i irin da ko in ce yadda malam ya kakkasa yadda mutum zai wa kansa hisabi to bayan ya gama shi ne yi mana magana cewa akan abin da ya fi cutarwa ga mutum shi ne ya zama ya yi watsi da muhasabar a ce yana zaune baya wa kansa hisabi baya bincikar kansa me ya aikata me ya aikata ya saki jiki ya ta aikata laifuffuka har ya saba da su har ya kasa dainawa ya shiga halin wato idimani idmani dai shine mutum ya saba da abu ya kasa daina shi to ya kawo mana asar na da ibn abid duniya ya ruwaito a littafinsa dangane da a wani bawan Allah daga cikin jikokin Talha ibn Ubaidillah ana kiransa wato wanda ya ruwaito cewa akwai wani bawan Allah Taubatu ibn Simma ya kawo mana kissa sai da yau kansa hisabi ina jin akan ta muka tsaya ko yawwa to inda zamu tashi kamar ya tattaro mana zancen ne gaba ɗaya sai ya ce wa jima'u zalika abin da ya tattaro maka wannan gaba ɗaya shine ma'anan jima'u zalika abin da zai tattara maka wannan a dunkule ka fahimce shi an yi hasiba nafsahu awwalan alal fara'id to ga matakan in kana so kai wa kanka hisabi ta ina za ka fara wani abu ne mai muhimmanci da ya kamata ka fara da shi yace farkon abin da za ka yi wa kanka hisabi shine farillai domin farilla a cikin abubuwan da Allah ya ɗora mana mu aikata abin da fi komai muhimmanci shine farilla shine abin da za a tambaye ka a kai ran kiyama kayi ko ba kai ba wanda idan ba kai ba akwai uquba saboda dama shi yasa aka kira shi farilla duk abin da ke farilla barin sa menene haramun ne duk abin da yake farilla in ba kai ba ka aikata haram duk abin da yake mustahabbi in ba kai ba kai makaruhi duk abin da yake makaruhi in ba kai ba kai mustahabbi duk abin da ke haramu in ba kai ba kayi farilla ai na jin dukun fahimci waɗannan yawwa to farilla ita ce babban abin da ya waje baka tsaya kai kanka hisabi a cikin farillai wanne ne manya suna da yawa farko tauhidi sannan kuma sauran abubuwan da Allah ya farlanta ka aikata min al-a'mali zahira babba daga cikin su sallah yawwa babba daga cikinsu sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana farkon abin da za a yi wa mutum hisabi ran kiyama a kansa min a'malihi daga ayyukansa a cikin abin da ya shafi wato ibadoji ko farillan da Allah dora masa shine sallah za a fara tambayar mutum ta cika ko bata cika ba a farilla da ita ce ake zama wali matakin farko duk wanda yake son walittaka ya zama waliyin Allah to sharaɗin farko ya fara zama mai tsaye da farilla ba zai yi mutum ya ta na filfilin dare duk tsayuwarka da duk istighfari da zikiri in baka farilla to babu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kenan a hadisin da ya ruwaito daga ubangiji subhanahu wataala hadisin abu huraira da al-imam bukhari ya ruwaito na san duk kun san shi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi ko har inda ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftarabtu alayhi sannan sai ambaci nafila yawwa wa ma taqarraba ilayya wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba har zuwa ƙarshen hadisin to kaga bai ambaci maganar nafila ba sai dai maganar farilla duk inda kake duk matsayinka a addini in za a yi farilla ka zauna ba ka yi to ba ka zama cikin waliyan Allah ba wanda dai na san kun sani kuma sannan mun lura har yanzu farilla ko da a ɓangaren annabawa da manzanni akwai bambanci ta ɓangaren cewa yanzu ku duba ku ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya bashi zaɓin ya zama annabi mai sarauta yake so ya zama koko yana so ya zama mene bawa kuma manzo malamai suka ce annabi sallallahu ya zaɓi ya zama bawa ne manzo saboda ya zama duk ayyukansa a cikin farillai ne da mustahabbai ba a cikin mubahat ba kamar yazancen yake annabin Allah sallallahu Alaihi wasallam zamansa bawa kuma manzo kullum cikin neman yardar Allah yake da kuma aikata abin da Allah yake so shi ko Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake so a bauta masa da shi abu biyu ne da farilla da mustahabbi an fahimci abu shi yasa har malamai suke cewa in mun lura a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala da yi magana da annabi Sulaiman dangane da abin da ya shafi mai zai bayar mai zai hana sai ce masa haza a ta'una famnun au amsik bi gairi hisab wannan saboda shi annabi ne kuma sarki ne mai sarauta akan ba shi irin wannan zaɓin fil mubahat ya yi abu in ya ga dama ya bari in ya ga dama amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga an roto da gaishe cewa yi shi baya hana kowa wani abu baya baiwa kowa wani abu duk abin da ya bayar umarni ne yake bi sai ce innama ana qasimu ni mai rabo ne ba na bayarwa sai inda aka ce in bayar to in kun lura malamai suke cewa in har a abin da ya shafi me za a ba wa ne kowa za a ba a cikin mutane wa za a hana na abin da shafi ko rabon ganima ko makamantan irin waɗannan in har sai an masa nassin ga yadda zai to wannan ya nuna duk ayyukansa a cikin neman yardar Allah yake har mustahabbi baya wasa da shi to kuma komai nasa na abin da yake umarni ne to a babin farilla ne wanda ko yake bautar Allah ma da farilla yake yafi wanda bautar Allah akwai abin da yake na mubahat kun ga shi sarki cewa aka yi ya bayar in ya ga dama ya hana in ya ga dama kuma bi gairi hisab mubahi ne shi a gurinsa shine mai sarauta annabi kuma malik shine annabi suleiman amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk motsinsa a cikin umarni ne ko mustahabbi amana wajibi ne ko mustahabbi wanda ke duka wannan umarni ne kun fahimci bambancin ta nan malamai suke cewa ashe kenan tsayuwa da farilla shine ahammu min jami'in nawafil duk abin da aka ce farilla ne to karkai wasa da shi Allah subhanahu ta'ala ya ce muke mu to ka zauna wata rana ka duba farillanka da Allah madauki wajabta ka aikata waɗanne ne suka cika dan Allah fara daga sallah daga ran da ka balaga tun ran da ka balaga kuma kowa ya sani ko ko baka sani ba kowa ya san ran da ya balaga ya san ran da shari'a ta hau kansa insha Allah ba wanda ya manta to za ka iya tunowa sallah nawa ce ka bari sallah nawa ce ba kai ba kuma wadda ka yi ɗin wace ce ta cika wace ce ba ta cika ba za ka iya wa kanka wannan hisabi ka ɗau farilla haka ka ɗauko abin da ya shafi ɗa'arka ga iyayenka farilla ce ko nafila farilla ce ba nafila ba ce ɗa'a ga iyaye da kyautata musu farilla ce wannan ba nafila ba ce ba abu ne za ka ce in ka ga dama ka yi babanka da'a in ka ga dama ka saba masa abadan don can ba haka yake ba yardar Allah za ka same ta yadda ya kamata in kana cikin masu da'a ga iyaye in ya zama kai mai saba ma iyayenka ne to ba za ka ga yardar Allah ba a rayuwarka Allah ya tsare mu don haka wannan ita ma mecece farilla ce ka zauna kai wa kanka hisabi an ce in yi kaza ban yi ba ya ka zauna da su ya ka mutunta su ya ka darajta su haƙoƙinsu a kanka na ciyarwa da shayarwa a lokacin da suke buƙatar ka ba ka kai su ƙauye ka zauna kana jin daɗi da iyalai a birni duk irin waɗannan yana daga cikin halayen da kakan same su a gunmu to duk waɗannan abubuwan ka zauna ka yi wa kanka hisabi ka yi kaza daidai ko ba kai kaza daidai ba sannan ka dubo sauran farillai abin da ya shafi zamantakewarka da mutane harkokin iyalanka wajibin ciyarwa da shayarwa wajibin tarbiyyar addini ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa hadha amru umarni ne ka kiyaye iyalanka da kai kanka ka kiyaye su daga shiga wuta ta hanyar me dora su akan tauhidi dora su akan tarbiyya ilmantar da su duk wannan yana cikin farillai ka zauna baka koyar da iyalanka ka bar farilla kuma ka yi me in ka bar farilla me ka aikata ka aikata haram ka zauna da jahilci baka san yadda za ka yi bautar Allah ba shi ma ka yi me ka aikata haram saboda ka bar farilla shi yasa nake ambata mana ka kalli abin ta wannan bangaren duk barin farilla aikata haram ne duk aikata haram kuma menene barin farilla ne domin wajibinka ne ka bar abin da aka haramta maka kamar yadda duk aikata mustahabi bari menene barin makaruhi ne duk aikata makaruhi kuma menene aikata mustahabi ne Allah subhanahu ta'ala ya samu dace to babban abu dai kai wa kanka hisabin nan akan farilla farko tukuna fa in tadhakkara fiha naqsan in ka tuno wata tawaya a cikin farillar ka da Allah ya wajabta maka tadarakahu to ka riske wannan abu ka riske shi ka gyara shi imma bi qada'in in wanda ake ramawa ne ka rama au islahin in kuma gyara ne zaka yi ka gyara abin da yake farilla ce ka bari dama ko ka sace shine qada'i shine ake cewa qara'i in ji bahaushe ko au islahin abin da zaka gyara kuma ka gyara wannan kuma gwargwadon sabanin malamai in zancen sallah ce a irin halin da mutum ya bari inda gangan ya bari zai rama ko ba zai rama ba kun san wannan dai maganganun malamai akai wa alaikum salam wannan ya dace kenan kamar yanzu misali kana tare da mutum ina tare da karatun alqur'ani kai kuma kana yana me ina tare da karatun alqur'ani na'am kai kuma kana so za ka yi lafula Mm. na'am ya da kyau kake da shi sirrin tani
wannan zancen me ya alaka su da nan saboda ka ce farilla kuma na ga umarni ne na Allah cewa mm karatun alqur'ani Na.
ka wurare shi umarni Tsayi.
ne sauraron na'am ba sauraro sauraro akwai na farilla akwai wanda ba na farilla ba yanzu misalin kana tare da liman farilla ne ka saurare shi in baka tare da liman ba su- cikin sallah kake ba wani ne yake karatu ko ya sa karatu ko a rediyo ko a wayarsa misali yana sauraro kai kuma kana makotakarsa kana so kai wani abu daban wanda ba wannan ba kai ba wajibi bane a kanka a lokacin sai ka saurara yawwa akwai insati shine wajibi in kana so ka yi to wajibi ka kai hankalinka Eh, ba lalle ne in ana abu dole ka saurara ba in kana da wani abun daban da kake so kai zaka iya tashi ka bar wurin ko kuma ka roki mutumin ya rage yayi daidai yadda shi zai amfani kansa yawa amma misali za a ce dan ya sa karatun alkur'ani kai ba za a ce ka kuma ka daina komai dole ka saurare shi ba haka Qur'an- ba haka Allah ke nufi a wannan ayar ba yawa amma in za ka yi sauraron to ka zauna kuma ka yi sauraro banda wargi banda yin wani abu ne طيب Allah ya samu dace yace thumma yuhasibuha ala almanahi sannan sai yi wa kansa hisabi akan abubuwan da Allah ya haramta masa ka duba haram da aka ce kar kai fa in arafa annahu irtakaba minha shay'an in ya san ya aikata wani abu da aka haramta kar kai zina kar kai luwatsi kar kai caca kar ka sha giya kar ka zalunci wani kar ka ɗau dukiyar wani kar kai sata kar kai kaza kar ka daki wani kar kai giba kar ka yi annamimanci ka ɓata tsakanin wane da wane kar kai mummunan zato kar kai kaza kar kai kaza kun ji ayoyin da muka karanta wannan eh, babbar surar da take koya mana akhlaq ɗabi'u suratul hujurat ya ayyuhal ladina amanu ga tanan ga tanan kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza duka duka tuno waɗannan abubuwa ne an ce kada ka yi kuma ka yi to kai kokari ka gyara akwai wani zance da malam ya ambata a madarijus saliki ya ban sha'awa dangane da muhasabatun nafs yace tana da rukuni uku daga cikin rukunin ba za mu faɗe shi wata ran mun gama wannan na ɗaya da yake cewa ka yi muƙayasa tsakanin ni'imomin da Allah ya maka da kai kuma jinayar da kake masa ka riƙa kallon ni'imar da Allah ya maka a rayuwa sai kai kuma ka gaya kake masa mana shi me ya maka kai kuma me kake masa shine abin da zai taimake ka ka iya yin hisabi wa kanka yadda ya kamata ka duba ni'imar da Allah ya maka ni'imar kana da rai ni'imar musulunci ko ni'imar shiriya ni'imar zama akan hanya ni'imar ido ni'imar eh, kunne kalau kai ba kurma bane kai ba makaho bane bakinka kalau kana magana harshenka da ɗanɗano za ka ɗanɗana har yanzu kana ji bai tafi ba ni'imar hannaye za ka iya damƙa da su ni'imar ƙafafu za ka iya takawa ni'imar hankali kana fahimta duk waɗannan ni'imomin da za a ce ka zauna a lissafa maka kowanne a baka valu ɗinsa farashinsa inda ka rasa shi mai zaka ina jin kamar mun- mun taɓa ambata wani abu mai kama da wannan idan Allah ka duba ni'imar da Allah ya maka ta haƙwaranka duka ko ka duba idanka a ce har yanzu kana gani in ka dubi makaho wanda Allah maɗauki ya ɗauki masa idanu inda za a ce masa ga abu kaza zai biya na dukiyar duniya kuma ya mallake ta za a dawo masa da idan nan kana tsammanin zai bar wani abu na dukiyarsa ba zai bari ba in ya mallaki duniyan nan kakaf aka ce ita ce farashin dawo masa da idansa zai bada ita gaba ɗaya don ya samu ido to in kana haka za ka gane ni'imar da Allah ya maka to kai kuma sai ka ga kai ɗin me kake wa Allah kai me kake wa Allah shine har yake malam yake cewa wallahi mutum in yana wannan zai fahimci cewa babu abin da yake takallubi a cikin sa in ba rahamar Allah da afuwa ba in ba da rahamar Allah da afuwarsa ba da duk mun halaka amma inda ta ayyukan mu za a kalla mu me muke wa Allah me muka yi masa tsakani da Allah farillar da sai da ita zaka shiga aljanna wai muna wasa da ita ballantana a zo kan na filfili ballantana a zo karka shiga haƙƙin wani karka zalunci wannan gashi nan kullum a cikin abin da muka dama muke mu saba masa mu zagi wannan mu cuci wannan a ci dukiyar wannan a yi wannan bacin waye da waye duk gashi nan a cikin waɗannan abubuwa kuma ba gashi mun san Allah maɗauki duk ya hana wannan to ka rika kokari a cikin abin da zaka yi ne muhasaba ga kanka ka rika wannan muqayasa din shine muqayasa kai kiyasi ka kiyasta kai valuing ni'imar da Allah ya maka a rayuwa sai kai kuma ka ga a cikin abin da ya ce ka yi me kake yi a cikin abin da ya ce kar ka yi me kake masa kuma yanzu yaushe har kake da bakin da za ka ce Allah bai ma rahama ba in bai sa ka aljanna ba na masu eh, surutun yancin dan adam masu cewa wai to yanzu mutum a ce wai in duniyar nan ta kare sai a zo a ce kuma Allah wai ba- a ce Allah kuma mai rahama ne amma kuma ya sa wasu a wuta ina rahama to kai baka tuno kai kuma meye ba kai fa bawa ne shi bawa yana da wani yanci da har zai ce yana da wata dama tasa sai abin da ya ga dama har ubangiji ma kana da wata doka a kansa zaka nuna human right akan ubangiji shi fa ya halicce ka da ya ga dama da yanzu kai dutse ne ko wata bishiya ko alade ni'imarsa shine sanya ka ɗan adam a cikin ɗan adam ɗin ma ka duba ka ga bai sanya ka eh, kafiri ba bai sanya ka wanda bai san me yake bai sanya ka mumini mai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai imani da bautawa Allah wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba babu ni'ima da ta kai a ce kai musulmi ne to amma a irin wannan ya baka zaman lafiya ya baka kwanciyar hankali ya baka jiki ya baka kaza ya baka dukiya ga ta nan mutum yana fantama a cikinta iyali abin hawa gida da sauransu amma kuma mutum sai zo ya saba wa Allah kuma in Allah din ya kama shi ce Allah bai tausayi ba wannan abin ba daidai bane a rika yi wa kai hisabi ta bangaren musamman waɗannan abubuwa to idan mutum ya san ya aikata wani abin da yake haramun ne sai ce tadarakahu bitawbati wal istighfari sai ka riski wannan abin ka gyara ta hanyar mai tuba da kuma istighfari ka aikata kaza da aka ce kada ka yi to ka tuno wannan abin ka zauna ka tuba ya Allah na tuba ya Allah na tuba ya Allah na tuba ya Allah na daina Ka- ka tuno kuma rukunan tuba nawa ne duk kun haddace guda uku ne in ji malam mai ahalari ko in ya taba da haƙƙin ɗan adam zai zama biyar ka yi nadama me yasa na yi don me na je na aikata wannan mummunan aiki yana ga cikin manya-manyan rukunan tuba in kaga kana zunubi baka nadama to ƙarya kake ba tuba kake ba maganar tuba ba shine ka ce Allah na tuba ba shine tuba ba zuciyarka ta ji kai kukan zuci na nadama wai ni da hankalina na tashi na aikata kaza wani irin shirme ne wannan kai da na sani in ma ba kai kukan ido ba kai na zuci sannan take ka daina ba kana yi ka ce ka tuba kai nadama kuma a can ƙasan zuciyarka kana neman in ka sa- sake samun dama za ka koma to duk wannan baya cikin tuba sannan kuma sai ka zo kai alkawarin ba za ka sake ba har abada har ka mutu ba za ka sake yi ba to sai ka yi wannan fa shi ne za ka samu taubatan nasuha in kuma yana cikin haƙƙin ɗan adam ka taɓa dukiyar wannan ka zagi wannan to ka yi me da wannan haƙƙin ko kai tahalluli tahalluli shine ka je ka nemi a yafe maka idan akwai maslaha a cikin haka kamar da dai malamai suka yi bayani to in ka san kai ka koma kai tuba kai istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya ce yana tuba yana istighfari fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu akthar min min 70 marra a wuni daya sau 70 annabi sallallahu alaihi wasallam zai tuba أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ya faɗi wannan har sau saba'in yana faɗi zuciyar ta yi imani ta yadda gashi fa shi ba zunubin yake ba amma yana wannan to ina ga mu shi yasa can gaba kun ji abin da ya ambata mana zamu zo mu ji in an tambayi manzanni to dan me kai ba za a tambaye ka ba masu gaskiya an tambaye su dan me ba za a tambayi makaryata ba gashi nan zamu zo mu ji yace wal hasanatil mahiya wasu abubuwan kuma har yanzu da za su gyara maka abin da ka aikata mummuna shine ka rika aikata kyawawan ayyuka kyawawan ayyuka ka rika yawa- yawaita su ka yawaita nafilfili ka yawaita taimakawa mutane ka yawaita eh, alheri musamman ga dangi na jini yafi na nesa yafi samun lada danginka na kusa taimaka musu yafi taimakawa waɗanda suke na nesa wannan duka saboda a ƙara danƙon zumunci a tsakaninku wajen ɓangaren lada wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana sai ce mi wa bi zil qurba kun gani wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal- wal a- haka ne ko wal jari zil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa bin sabili wa ma malakat aymanukum waɗannan hu- al huququl ashara ga cin da aka ambace su to ka jeranta su haka to ka rika aikata kuma duk wasu ayyuka ne na alheri taimakon al'umma taimakon jama'a taimakon marayu taimakon mabukata da sauransu da sauran ayyukan dai da za ka so ka gan su ran kiyama za su yi maka amfani ran da za ka taɓa haƙƙin ɗan adam a zo a yi maka hisabi a ce ka biya haƙƙin wani ɗan adam da ka ci sai a ce ai babu dukiya domin ko baka zuwa da dukiya ba zuwa lahira da naira sai a ɗebo ayyukanka masu kyau sai a biya su da su to idan baka tara da yawa ba me zai faru hmm? za su kare in suka kare ko me za a yi in zunubin bai kare ba me za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana za a ɗebo zunuban su su sai a loda maka kuma sai wuta Allah ya tsare mu wannan zancen fa wallahi ba ƙarya bane annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi ba ƙarya a cikin sa shi yasa wasu malamai suke mamaki yadda mutum zai ji wannan abu amma ka ga zuciyarsa ta saki jiki haka kawai ya saki jikinsa ya ta ci gaba da sabon Allah yana ga kamar ba abin da zai faru hakika Allah ba haka yake mana mu'amala ba Allah dai ba mu ikon tuba Allah ba mu ikon koma zuwa gare shi yace thumma yuhasibu nafsahu alal ghaflati mataki na uku sai mutum yi wa kansa hisabi akan gafala kayi akan farillai kayi akan mene haram ka duba farillanka sun cika ko ba su cika ba sai ka duba haram ɗin da ka aikata ka ga ka nemi gafarar Allah ka tuba to na uku shine ka duba gafalar da kai a rayuwarka gafala me gafala ai in ka riga ka kauce ka riga ka ka bar matakin gafala Mm. in har ka riga ka aikata gafala an riga ta riga ta samu ka ka ka tsallake ta hmm ban ji ba yawwa sakaci ka shafa'a ka shagal to shagalar dai ka dawo da Hausa ada wato biddinsa in kun kula nan duk abin da ake gaya mana kowanne aka faɗe shi ana faɗa mana biddinsa to ta biddin zaka gano in farilla me kishiyarta me maganin kabar farilla shine qada'i da islahi ko me kuma kishiyar aikata haram tuba to gafala kuma maganinta shine me azzikir tunawa mudawa mata zikirillah ba zikirullahi na lisani ba tunowa zikirullahi alqalbi tunani kullum ya zama a sane kake da ubangijinka yana ganinka ya san me kake yi to shine rashin gafala in ka taka kafa zuwa gida kaza ko zuwa wuri kaza ka san Allah yana ganinka in ka ɓoye ka ɓuya a cikin ɗaki ka rufe ƙofofi kai kaɗai to ka san ubangiji yana ganinka kada ka gafala ka aikata abinda ka san ya haramta kuma a kowane lokaci naka ya zama kai mai dawwamamman tuni ne da ambato ga Allah maɗaukaki cewa yana sane da halinka to ne shine ma'anar kada ka gafala sai ce fa in kana qad ghafala amma khuliqa lahu in ya samu wannan hali ya shiga cikinsa ya gafala daga abin da aka halicce shi ya manta ma don me ya zo duniya kun ga wannan fashi ake nufi a koyaushe ka san cewa ka zo duniya ne a matsayin bawa kai bawa ne na Allah za ka koma zuwa ga Allah kuma za a yi maka hisabi a kowane lokaci ya zama wannan shine tunaninka to ran da ka samu gafala me za ka yi tadarakahu bizikri wal iqbali ala Allah sai ka gyara wannan shi ma ka riski wannan hali ka koma ya zama kana tune da ubangiji ka tuna ubangiji da zuciyarka ka tuna shi da harshe kuma ka koma ka fuskanci ubangiji subhanahu wataala to wannan mataki na nawa kenan na uku to na hudu yace thumma yuhasibuha bima takallama bihi sannan yayi wa kansa hisabi akan abinda yayi magana da shi akan abinda ya furuci da shi da za ka hisabi irin na taubatu bin simma kai wa kanka lissafin shekarun da kai da kwanakin da kai a duniya sai ka duba kuma kalmomin da ka faɗa a ciki za ka yi wa kanka hisabi kalmomi nawa ka faɗa ba za ka iya ba babu wanda zai iya kansa hisabi akan kalmomi to Allah yana sanar da wannan kalmomin ko baya sani ba abin da Allah bai sani ba ya sa mala'iku su rubuta dan tsaye da hujja a gare ka ran kiyama rana kaza ka dubuwa ne ka ce masa kaza rana kaza ka ce wa mahaifanka kaza rana kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza in aka duba da adadin ambatan Allah da adadin karatun alkur'ani da adadin zikiri da tuba da istighfari da sauransu su suka fi yawa sama da zage-zage sama da gulma saboda cin mutunci sai ka ci nasara in ko waɗannan su suka fi yawa to kuma wallahul musta'an sai addu'a Allah tsare mu to wannan da shine abin da zaka yi ka duba abubuwan da ka ambata da bakinka au mashat ilaihi rijlahu ko wuraren da kafarka ta taka ta je wani abu ma wallahi yafi karfin mutuno shi ko ba ka bane wani abun duk mun yi amma mun manta da za ka iya tunowa ka taka ka je wuri kaza ka taka ka je wuri kaza dan me ka je gashi nan za zai kawo mana dan me kaje kuma me kai in ibada ce me yasa kai ya ka aikata in ba ibada ba ce kuma ya zaka ce misali a ce ma mutum tafiya ya aikata haram to duk abin da mutum ya aikata fa yana nan a rubuce au batishathu yadahu ko kuma a ce hannunsa ya damka duk abin da hannunka ya damka sai an tambaye ka ko me kace za a tambaye ka duk inda kafa ta taka sai an tambaye ka duk abin da hannunka ya damka za a tambaye ka aw sami'athu udhunahu ko kunnansa ya ji duk abin da kunnanka ya ji sai an tambaye ka yanzu me kunnanka yake ji ku duba irin halin da muke ciki yanzu san kaɗe kaɗe da san gulma da san zancen da ba ruwanka da shi da yaɗa abubuwa da ba masu kyau ba shi yasa wato bayan Allah manya da baya magabata da yanzu za su dawo duniyar nan da sun roƙi Allah ya mai da su lahira ko wannan irin halin da muke ciki wallahi muna buƙatar mu gyara mu canza tafiyar nan alaƙar mu da Allah fa mafi yawan mutane gaskiya ba yadda ya kamata ta zama take ba wajibi mu tuba mu gyara wannan hali mu canza yadda alaƙar mu take da Allah subhanahu wata'ala me za a tambaye ka gashi nan yace ma za a ratti bi hada ka tambayi ran me kike nufi da wannan wali man fa'altihi dan wa kika aikata kaza ya tambayi kansa nan nafsuhu ake zance shine me wannan saboda nafsu ala rusi me mace ne shi yasa yazo fa'altihi aratti yawwa wa ala ayyi wajhin fa'altihi ta wace fuska kika aikata abu kaza din kai kai kai ranka ka aikata abu kaza wa ya'lamu annahu la budda an yunshara li kulli harakatin wa kalimatin minhu diwanani kuma mutum ya sani cewa ba makawa za a bude masa ran kiyama li kulli harakatin minhu wa kulli kalimatin minhu diwanani za a buɗe masa diwani rijista shine diwani rijista guda biyu ran kiyama za a buɗe maka duk motsin da kai don me kai shi kuma ya aka kai shi duk kalmar da ka faɗa don me ka faɗa kuma ya aka yi Allahu akbar dan Allah yan uwa mu riƙa yi wa kanmu wannan hisabi wannan abun akwai tsoro a ciki ko ba tsoro wallahi ba tsanani bane ba ba tsauri bane wani abu ne da dole sai an yi shi kuma ko ka kintsa ko baka kintsa ba sai an maka shi ashe akwai buƙatar me ka kintsa tun yanzu ka tsaya kawai kanka hisabi shi yasa kamar da makaranta a baya duk wanda yawa kansa hisabi a duniya to ya sauƙaƙe wa kansa hisabin da za a yi masa a lahira in ka zauna ka lissafa nayi kaza nayi kaza nayi kaza bari in gyara kaza bari in gyara kaza bari in daina kaza in kuma Allah ya karɓi tubanka ya yafe maka aka lullube aka gafara shi ne ma'anan gafuru dama ai gofuran ma'anarsa me lullubewa da suturcewa in aka suturce maka to ran kiyama fa ba za a bankaɗa ba wanda ku bai tuba ba ran kiyama me za a za a bankaɗo duk abin da Allah ya gafarta maka to baya cikin littafin share shi ake yi da ran da za a zo a karanto sai dai a karanta wani abu banda abin da ka tuba ashe akwai buƙatar a tun yanzu ka tuba don in baka tuba ba to yana nan za a ambata to kuma sai ka zama tahta rahmatillahi ko Allah ya gafarta ko kuma ai maka azaba azabar kuma ba wanda zaka iya jurewa ba ce to za a tambayi waɗannan abubuwa a kowanne aiki za a buɗe rajista ta damme za a rubuta za a buɗe wata rajista kuma ta kaifa yaya aka yi duk wannan sai an tambaye ka yanzu ku duba kamar da hadisin annabi sallallahu alaihi yake cewa babu wanda daga cikin mu da zai tsaya la tazalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in mutum diga digansa ba za su gushe ba gaban ubangiji ran kiyama sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu an umurihi fi ma afna tambaye shi akan rayuwar ma gaba daya ya ya tafi da rayuwar kun ga ashe kenan ba haƙƙinsa bane a ce wai sai yadda ya ga dama zai yi shi shine dan adam duk abin da ya ga dama shine zai yi har ma zai iya sawa Allah doka ba haka bane za a tambaye shi akan lokaci in za a tambaye ka akan as-sihhatu wal farag da Allah madauki ya baka da lafiyarka da kuma time leisure time da kake cewa yanzu a gun bature hadda wani abu leisure time shi ba shi da wani abu da zai ba zai zikiri ba ba zai bari ya je ya bata wannan lokacin a tafi shakatawa bawa ba shi da wannan lokacin Na'am, akwai shakatawa daga aiki, wannan ba laifi bane ka yi aiki ka gaji je ka huta. To amma ba ka ce wai yanzu ba abin da zan ba, to kuma sai a cika abin, a cika lokacin da aikata haram da sabawa Allah. To waɗannan abubuwa da za a tambaya, diwanani, diwanun liman fa'altahu, diwanin farko ga wa ka aikata. Misali in ibada ce, wa ka aikata wannan. Shi sama ne suke cewa wannan ikhlasi ne akan ikhlasi ko gashi nan zai ambata mana. Wa diwanun kaifa fa'altahu. wata rajistar kuma yaya ka aikata misali yanzu mu bada misali da sallah sallarka za a tambaye ka gawa kai sallarka ko zai ce Allah kai wa sallah ko to kaifa fa'alta ya ka aikata sallar ka yi ta irin ta manzon Allah sama ko ko yadda ka ga dama ka yi ta yadda ka gada iyaye da kakanni wannan duk za a tambaye ka me yasa ka zauna baka iya sallah ba me yasa ka zauna a rayuwarka baka iya tsarki ba me yasa baka yi karatun addini ba duk wannan za a tambaye ka ya aka ka bauta wa Allah din sai ce fal awwalu su'alun anil ikhlasi tambayar farko ko rajistar farko maganar ikhlasi ikhlasi kuma da malam ibnu ibnu qayyim ke faɗi ma'anar ikhlasi shine me tauhidul matlub tauhid al matlub abin neman ya zama ka tsantsanta shi ka kaɗaita shi shi kaɗai abu ɗaya kake nema yardar Allah Allah kawai kake yin aiki domin sa wasani su'alun anil mutaba tambaya ta biyu kuma akan mutaba'a ne shi yasa malamai suka sanya waɗannan abubuwa guda biyu su ne me rukunai guda biyu na karɓar aiki duk aikin da zaka yi a duniya ba za a karɓe shi ba sai waɗannan sharuɗan guda biyu sun cika duk sallarka ta duniya Allah ba zai karɓa ba sai ka yi domin sa kuma sai ka yi irin yadda annabi ya koyar duk azuminka ba za a karɓa ba sai ka yi domin Allah kuma ka yi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar zakkarka haka na filfilinka komai ba za a karɓa ba sai waɗannan sharuɗa sun cika sannan ce ƙala ta'ala Allah maɗuki ya ce to nan sai fita daga wannan siyaƙin ko da ke a cikin siyaƙin ne kuma abin akwai munasaba amma sai kawo mana wani wa'azin babba daga cikin tambayoyi da za a yi shine za a tambaye mu akan komai da komai Allah maɗuki ya ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in me ma'ana ajma'in baki ɗayan su ka cokan ka fatanin su inji yadda kuke cewa a zamanin yanzu ko amma kanu ya amalu dukkan su sai mun tambaye su me za a tambaye su amma kanu ya amalu akan abin da suka kasance suna aikatawa kaga anan na farko babu aikin da zai fita ba a tambaye ka a kansa ba saboda wannan amma dinnan umumi ne a cikinta duk abin da suka suka kasance suna aikatawa za a tambaye su akai kuma su din dukkanin su za a tambaye su shi yasa zai kawo mana har manzanni za a tambaye su har manzo za a tambaye shi akan isarwa abin da aka wajabta masa ya isar to sai ce wa qala ta'ala Allah madauki yana cewa falanas'alanna alladhina ursila ilaihim gashi nan lalle kaga can yayi rantsuwa fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in to ya za ka muka ce kun ba za a tambaye ka ba rantsuwa fa Allah yi fa wa rabbika Allah yake gaya wa manzon Allah sallallahu na rantse da ubangijinka mana shi ya rantse da kansa cewa sai an tambaye ku baki ɗayan ku sai an tambaye ku ayyukan ku sannan kuma yake cewa fala nas'alanna shi ma ga wannan lamu ko ga kuma nunu ta taukidi fala nas'alanna alladhina ursila ilayhi lalle kamar yace wallahi tallahi sai mun tambayi waɗanda ursila ilayhim aka aiko musu manzanni su mutanen da aka aiko musu manzanni za mu tambaye su wala nas'alanna almursalin kuma su ma manzannin za mu tambaye su ai Allahu akbar in ba Allah ba wannan magana ai babba ce har manzanni yanzu kuka ga mutum ya zo yana ta surutu shi kaza ne shi kaza ne yana ganin ya aikata ayyuka yana yi wa Allah gori ya yi masa istighfari guda kaza shi ma wai har zai gafarta wa wani har waye wani abu wai har shi ma ya zama Allah duk amma wannan kalmomin da kana jin Qur'ani kana jin irin maganar da Allah yake ba za ka faɗi irin wannan zancen ba Allah ya fi ƙarfin wasa fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin gashi kuma falanaqussanna alaihim bi'ilm wama kunna ghaibin zamu ba su labarin komai da ilimi dama ba a boye muke ba duk abin da suke din muna gani komai suke Allah yana gani to haka za a ga musu kai ne kai kaza kai kaza kai kaza da kai aka haɗu aka yi shawara aka zartar aka yi kaza aka yi kaza an yi kaza daidai an yi kaza ba daidai ba ba abin da zai buya kullum ne muna wa kanmu misali da abin da muke yi yanzu na harkar waya din nan in kana da waya ba abin da kake yi da baya ciki duk inda ka je a cikin wayarka yana nan a rubuce sim din kawai za a ɗauka a sa duk inda ka shiga duk datar ka mai ka shiga wanne site ka shiga duk yana nan in ka goge a wayarka a can asali bai gogu ba in bidiyo ne haka za a fito da shi a nuna gashi nan kayi kaza kayi kaza kayi kaza to haka ran kiyama kaga ashe ba mamaki kenan duk a nuno maka shafukan ayyukan ka baki ɗayan su rana kaza an yi kaza rana kaza an yi kaza rana kaza an yi kaza da date da komai da time yana nan a computer ka yanzu in ka bincika duk website din da kai visiting yana nan kamar da suke cewa mun taba magana a nan ma ko akan duk mai google accounts in kana da account na gmail to duk abin da kake yana nan a ciki kana ganin an baka gmail kyauta komai da waye da ka san kafin gmail su yahoo da hotmail da sauransu nan da nan sai a ce space din mail din ma ya kare yanzu space din mail din duk ba ya kare ba kai tai akwai cloud kuma ai taje abubuwa duk abin da kai wai ran yaushe ne a inga ran litinin ina ina misira wuraren da na je wai da na dawo gida sai google ake tambaya ta ya ka samu wuri kaza saboda ka sa in dai ka sa location a wayarka to sai an tambaye ka ka je wuri kaza to ya ka samu wuri kaza masallacin azhar masallaci wuri kaza da wuri kaza ya ka samu wurin me zaka ce in kana da comment ka ba abokai labari shine zaka ga mutane suna ta bada labari gani a wuri kaza na je kaza na je kaza to in a duniya za a yi maka wannan ni ina ba mu wannan misali ne saboda da shi muke rayuwa ku yi hakuri amma to ka tuno in wannan za a yi maka ran kiyama a ce kuma wai har wani abu naka ya buya ba abin da zai buya don haka dole ne mu gyara za a tambaye mu za a tambayi manzanni Allah ya ce wa ma kunna ghaibin wa qala ta'ala liyas'ala as-sadiqina an sidqihim dan ya tambayi masu gaskiya akan gaskiyarsu to shine nan sai ya tsaya ya tattauna mana akan maganganun malaman tafsiri akan suwaye as-sadiqina shine kawai sabanin wasu su ce annabawan ake nufi su kuma su ce a'a wanda aka isarwa ko kuma waɗanda suke isarwa a madadin annabawa to kamar malamai kenan to shine sai ya ce fa idza su ila sadiqun in ya zama masu gaskiya ma za a tambaye su wa husibu kuma ai musu hisabi ala sidqihim akan gaskiyar su kai lalle abin nan babban wanda ya gaskiya za a tambaye shi to ya gaskiyar da kai to ina kuma ga wanda ya ƙarya shi ne famadzannu yawwa famadzannu bil kazibi me ya zaton ka dangane da wanda ya ƙarya in an tambayi mai gaskiya akar makallawa ya gaskiyar ka ya kai kaza ya kai kaza hmm? to ina ga wanda yake kuma makaryaci za a tambaye shi ko ba za a tambaye shi ba min ba mai aula qala muqatil ibn sulaiman kenan yace yaqulu ta'ala Allah madauki yana cewa ne a wannan aya akhadna mithaqahu mun karbi alkawarinsu likai yas'alallahu as-sadiqin dan Allah ya tambayi masu gaskiya ya'ani bihi annabiyyin abinda ake nufi da as-sadiqin su ne annabawa za a tambaye su an tabligir risalati dangane da isar da manzanci yanzu dan Allah ka suranta a tunani a kwakwalwar ka ran kiyama ga mu muna fama da ai mana hisabi Allah kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ka isar da sako annabi sallallahu alaihi wasallam a tambaye shi ya isar Allah fa ya san ya isar a duniya ya daga hannunsa ranar hajjin bankwana da ya da ya hudu ba ya faɗa ala hal ballagt Allahumma fashhad ya faɗo nan ko bai faɗa ba kun ga shi da kansa fa ya san za a tambaye shi kuma ya ya faɗa ya Allah ka ce da na isar to in shi za a tambaye shi ka isar ko baka isar ba to ina ga wanda kullum saɓanin abin da aka isar masa ɗin ma yake aikatawa sai ce ƙala wa ƙala mujahid shi kuma malam mujahid abin da ya ce shine yas'alul muballighina almu'addina anir rusul wannan shine abin da ya zo a nan la'alla a wata nuska da malam ibn qayyim ya dauko wannan maganar maganar mujahid din akwai wannan lafazin akwai kuma wani minar rusul ne akwai minar rusul akwai kuma anir rusul da sani ba a wurinku me an ne yawwa to a asalin a tafsirin tsabari da kuma tafsirin mujahid akwai minar rusul ne in minar rusul ne to nan kun ga ma'anar za ta zama daban mu karanta wannan muji ya ce yas'alul muballighina almu'addina anir rusul Allah zai tambayi masu isarwa waɗanda suka isar da saƙo anin rusuli a madadin manzanni nan kun ga malamai kenan da suka ji maganganun manzanni suka fahimta sun isar su ma ko ba su isar ba haka duk malami da za a tambaye shi ma ya yi isar ya ilmantar da mutane ko kyale su ya yi baya so su saba ya bar su suka yi ta abin da suka ga dama ko ko ya yi tunanin tsayuwarsa ran kiyama gaban ubangiji ya fito ya faɗi gaskiya ya ce kaza shine daidai kaza ba daidai bane ko ko ya ji tsoron aljihunsa da ya ji tsoron matsayinsa ya kasa faɗin abu dan baya son ya ɓata da mutane duk wannan abin za a tambaye shi to wasu malamai suka ce malam mujahid abin da ya faɗa kenan in an ce anir rusul masu isarwa a madadin manzanni in kuma minar rusul ne zai zama kenan li yas'al al muballighin al mu'addin minar rusul ma'ana zai zama min din bayaniya ce ma'ana waɗanda suka isar daga cikin manzanni amma kuma duk manzanni babu wanda ya tafi bai isar ba mun gani ma'ana dai kenan za a tambayi manzanni akan isar wasu ya'ani hal ballagu anhu shin sun isar a madadin manzanni in waɗancan din na farkon ne kama yas'alu rusula kamar yadda ay yas'alu Allahu ar-rusula Allah zai tambayi su kansu manzannin hal ballagu anillah za a tambayi manzanni abinda Allah ya ce ku isar kun isar wannan abin shine Aisha ta fahimci girman sa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta fahimci girman sa take cewa duk mutumin da ya ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah to ƙarya yayi ta ce duk mutumin da ya ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɓoye wani abu daga cikin abin da Allah ya koshi ta ce to babu wanda ya taɓa wa Allah ƙarya irin wannan faqad a'zama ala Allah alfiryata yayi girman ƙarya ya kirkiro ƙarya dangana wa Allah a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓoye wani abu shi yasa dole ne ka yadda bid'a ba ta da kyau tilas ka yadda cewa bid'a ba ta da kyau duk abin da za a bauta wa Allah da shi Allah ya gaya gaya mana Allah ya gaya gaya mana yadda za mu yi sallah yadda za mu yi azumi yadda za mu yi komai baka buƙatar sai daga baya wani zai zo zai zo maka da sabon zikiri sabon salati sannan ka bauta wa Allah da shi ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka yi ba dole ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniyan nan ba sai da ya isar da duk abin da Allah ya wajabta masa ya isar shi yasa maganar Imam Malik da yake cewa man ibtada a fil islam bid'atan yaraha hasanatan me yace faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risala duk wanda ya kirkiri wata bid'a a musulunci yana ganin bid'a ce mai kyau to haƙiƙa kamar ya tuhumi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai isar da manzanci ba in dai da sauran wata ibada da ba a yi ba sai bayan annabi za a zo a yi ta to an tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya hana mutane kofar lada ya toshe wa mutane bai isar ba bai faɗa ba wannan kuma karamar tuhuma bace ga annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe mai san annabi zai faɗi wannan kun ga mai san annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗi wannan ba yawwa to don haka ka ga girman wannan magana cewa za a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran kiyama akan isarwa in wannan abubuwan manya an tambaye shi akai kai abin da kake ganin kamar for granted kamar wani abu ne mai sauki annabi sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah ba za a tambaye shi za a tambaye shi ba uquba za a yi masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu shiga aljanna ba wai uquba bace amma tabbace za a tambaye shi to in ko za a tambaye shi kai kuma yaushe za ka yi aikata abubuwa ka shantake kai abin da kaga dama kai tsammanin ba za a tambaye ka ba to sai malam da ya faɗi waɗannan ra'ayoyi guda biyu shin ana nufin masu isarwa a madadin manzanni ne ko kuwa su manzannin ake nufi sai ce wata haƙiƙu abin da yake shine dai tabbace annal ayata shine ita wannan aya li yas'al as-sadiqina an sidqihim tatanawalu hadha wa hadha ta shafi wannan da wannan za a tambayi manzannin za a tambayi kuma malaman masu isarwa a madadin manzanni fas-sadiquna humur rusulu masu gaskiyan nan nau'i biyu ne da manzannin wal muballighuna anhum da kuma masu isarwa a madadin manzannin dukkan su ne as-sadiqu fa yas'alu don haka Allah madaukaki zai tambayi ar-rusula an tablighi risalatihi zai tambayi manzanni dangane da isar da nasa manzancin sun isar wa yas'alu al-muballighin su kuma malamai masu isarwa a madadin manzanni al-muballighina anhum a madadin manzanni zai tambaye su an tablighi ma ballaghatuhumur rusulu zai tambaye su dangane da abin da manzannin suka isar musu su ɗin sun isar da shi ga mutane ko ba su isar ba sun ma yas'alu alladhina balagat humur risalatu sannan sai Allah ya tambayi waɗanda manzancin ya zo musu kun ga ashe kenan nau'in mutane nawa za a tambaya jinsi uku ne manzannin a tambaye su abinda Allah ya baku ku gaya mutane kun faɗa malamai da suka karanta maganganun annabawa suka fahimta warasatul anbiya'i a tambaye su kun gaya wa mutane saƙon manzanni su kuma mutanen a tambaye su saƙon ya zo muku in aka yi wannan to hujja ta hau kan kowa sai a ce to ya aka yi bakwai aiki ba ya aka yi kaza ya aka yi kaza tambayar farko shine saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo maka domin Allah baya azabtar da wanda manzo bai zo masa ba in manzo ya zo maka ka yadda ka yi imani da shi to sai a tambaye ka ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ya Allah ka tsare mu Allahumma sallim sallim kamar da annabawa za su faɗi ran kiyama suna kallon mutane suna fadawa daga saman siratsi ana fadawa wutar jahannama annabawa ba su da abin faɗa sai Allahumma sallim sallim rabbi sallim sallim to sai ce ma ajabu al-mursalin za a tambaye su da saƙon ya zo kun amsa ko ba ku amsa ba kama ƙala ta'ala wa yau mai yunadihim Allah maɗauki ya faɗi a ranar da Allah zai kira su zai kira mutane a yi shela fa ya ƙulu sai ya ce ya ku mutane ma za a jabtumul mursali wace amsa kuka bai wa manzannin da na turo muku da wanda ya zagi annabi da wanda ya ƙaryata shi da waɗanda suka kashe annabawansu duk a ranar sai a zuba ido a game za su ce amma sai Allah ya tambaye su da manzo ya zo kun yadda ko ba ku yadda ba kun ce kun fi shi ilimi kun ƙi karɓar zancensa naku ne ya fi hankalinku ya fi nasa ko ku kun karɓa duk waɗannan abubuwan da suna cikin abin da za su zo a tambaye ƙala qatada yace kalimatani yus'alu anhuma al-awwaluna wal akhirun kalmomi guda biyu ne za a tambayi mutanen farko za a tambayi na ƙarshe ma za kuntum ta'budun me kusance kuna bautawa kowa sai an tambaye shi me abun bautarka wa ma za a jabtumul mursalin manzanni da suka zo wace amsa kuka ba su kun yadda da su kun yi da'a gare su kun bi su ko ko kun kirkiro wasu mutanen kuka ce sun fi manzan Allah fa yus'alu anil ma'budi wa anil ibadati haka za a tambayi mutum akan waye bautawa kuma a tambaye shi akan ibada din kun gari ana nan akan man wa kaifa ko yawwa to sai ce wa qala ta'ala thumma latus'alunna yawma idin anin na'im to sai mu tsaya anan yawwa za sannan za a tambaye ku akan ni'ima ni'ima za a zo a tambaye ka akai to kuma malam zai mana bayanin yaya hisabin ni'ima zai zama ka rika zama kana tunanin ni'imar da Allah ya maka za mu dawo kan waɗancan rukunai insha Allah mu ambace su in mun zo kan wannan gaba thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im shine zai zama farkon darasin mu na mako mai zuwa in Allah madauki ya kai mu Allah muke roƙo ya ba mu ikon yi wa kanmu hisabi Allah gafarta mana sakacin da muka yi daga falar da muka yi Allah ya faɗakar da mu Allah mai da mu kan hanya Allah ya fi mana abin da muka yi a ɓoye da bayyane wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na na na shikenan ba azaba za a tambaye shi ran kiyama sai a yi masa jarabawa su ne da shi da ahlul fatarati za a yi musu jarabawa ran kiyama in sun ci sai su shiga aljanna in ba su ci ba kuma su shiga wuta yawa wannan shi ita ce magana malamai Allah samu dace